الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar rana alhamis ce da ta daidai da bakwai ga watan ramadan hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da ashirin da shida ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shi ne kasan na ɗari daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fiqhu sira wallafar Profesa zaid abdulkarim zaid allah madaukakin sarki ya saka mishi da alheri idan zama musulmi ba su manta ba karatu ya yi karatu har mun zo ƙarƙashin ainihin wato fasli na biyar a inda mala ya ce fiƙar sira min wusulin madina ila nihayati ghazwati bani quraiza a inda yake mana tarihin fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama tun daga sanda annabi ya iso madina har zuwa lokacin da aka yaki kabilun banu quraiza karatu ya kai inda kake jin an fara shiga al'amuran da suka kai ga yakin banu quraiza din sai karatun ya tsaya cak sai malam ya ce amma akwai inda za a tattauna shi daidai lokacin da za a yi magana akan saukar suratul ahzab isowa annabi sallallahu alaihi wa sallama madina ke da ruwa sai ya ba da muhimmanci game da abubuwa guda uku waɗanda dukkanin su muhimmai ne abu na farko samar da international islamic center in the name of masjid rasulullah sallallahu alaihi wa sallam samar da babbar cibiya ta addinin musulunci wato abin da aka fi sani da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda nake faɗi kullum idan muka dubi irin services da irin faculties da irin departments da facilities da ke masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da aka gina shi ba a yanzu ba shine zai fassara maka haka ya kamata masallaci ya kasance yana bayar da irin waɗannan services yana da irin waɗannan facilities yana da ire-iren waɗannan faculties kaga dai an gina shi a matsayin masallaci ne ana sallah a ciki ana taro a ciki ana karantarwa a ciki ake shari'a a nan ake sallar gawa a nan ake ɗaurin aure a nan ake sulhun musulmi asibiti a nan yake kasuwa a jikin shi take duk wasu al'amura in suka taso musulmi a nan ake yi wannan yana faɗakar da kai da ka zo za ka gina masallaci a yau haka ake gaya maka masallaci yake a musulunci mana masallaci ba wani kango bane kadai a tsaye wanda za a zo a haɗu a yi sallah ba tare da samarwa da masallaci waɗannan abubuwa a tattare da shi ba saboda haka al'ummar mu ta musulmi musamman mu Hausawa a nan arewacin ƙasa to mu yi kokari mu gane me ake nufi da masallaci ba wai sunan zaka kiyaye ba kawai an ce al-masjid wurin yin sujuda sai ka dauka kadai wurin yin sujudar ake nufi a yi a masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai masaukan baki don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama in yi baki musulmi ana saukar su a wurin idan yi baki kiristoci ana saukar su a wurin idan aka kamo wani ribataccen yaki ana daure shi a wurin kenan ya nuna daga cikin muhimmancin masallaci a samar da wuri da za a kira shi a matsayin cell ko kuma a matsayin prison duk waɗannan akwai su a cikin masallatan annabi sallallahu alaihi wa sallam in ka dubi masallatan mu a yau galibi tun daga masallatai na salawatul khams har masallatai waɗanda zaka iya cewa na sallar juma'a a yau babu irin waɗannan facilities babu irin waɗannan faculties a tattare da su daga ina kuskuren ya faru shine in mutum ya tashi gina masallaci baya bincikar yaya annabi ya gina sallallahu alaihi wa sallam to daga nan ne zaka gane asalin genesis na matsalolin mu tushen matsalolin mu shine mantawa da muke yi da manzon Allah in muka zo za mu yi komai bayan kuwa Allah bai manta da shi game da mu ba cewa yake laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera Allah madaukakin sarki ya ce haƙiƙa manzo Muhammad abin koyi ne gare ku kyakkyawa amma fa ga duk wanda yadda da Allah da ranar lahira kuma yake yawan tuna Allah a cikin harkokin shi duk abin da zaka yi ka tuno cewa kai fa musulmi ne Allah ya aiko maka da wani babban manzo wanda Allah bai taba aikowa da wata al'umma ba in ba wannan al'ummar ba wani sakamako Allah ke fata tattare da aiko maka da wannan manzon shine duk abin da za ka yi cin abinci ne sanya sutura aure auratarwa za ka gina masallaci ne za ka gina gida ne za ka yi kasuwanci ne za ka shiga makaranta ne ka dubi waɗanne irin sharuɗa da ƙa'idoji ne waɗanda in ka bi su ba za ka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce da'awar da muke yi ga waɗanda suke ba su santa ba da kake jin jita-jita ana cewa su albani sun kafa wata ƙungiya salafiya a ƙarya ne ba ƙungiya ba ce abin da muke kira shi ne duk abin da za ka yi ka dubi ya annabi ya yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to dukkan gushi annabi yana da wasu dalibai zakakurai waɗanda sun fi kowa fahimtar karatu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ba a samu ba ba za a sake samu wanda ya fahimci karatu da addini irin su ba waɗannan su ake nufi sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tsakanin matan shi da ƴaƴan shi da jikokin shi da abokan shi da waɗannan da suka zauna suka koyi ilimi a hannun shi suka koyi tarbiyya suka koyi aiki sannan kuma suka ɗauki hannu to sai muke cewa duk wanda ya zo zai aikata wani abu ko menene a duniya to ya dubi wannan mai gida tare da waɗannan mutanen gidan shi ya dubi wannan jagora tare da waɗannan da ake wa jagoranci to yin haka balarabci shi ake kira salafiyya so salafiyya methodology ne in ka gaba ma ka fanɗare musu ka ce kai ba ruwanka da su Allah bai tursasa maka sai ka bi su ba shine sai a kira ka halafiya wato kai ka kirkiro taka hanyar ne amma in ka ce duk abin da zaka yi zaka tsaya ka dubi wa suke yi to ko ka kira sunanka ko baka kira sunanka salafiya ba a harshen larabci sunanka salafiya kamar ka je cikin kabilun larabawa ne kullum kai kenan al'adunka da komai naka na na bature kana nan sai ka je suna ce maka ainihin bature kamar ka zo cikin hausawa ne kana yin ɗabi'u irin na turawa komai naka sai ka ana ce maka bakin bature ko ka kira kanka ko baka kira kanka ba saboda take taken ka shi zai nuna dan haka take taken ka wajen bin addini idan ya daidai da na annabi da sahabbai to shi ake kira salafiyanci don haka salafiyanci ba kungiyanci bane kuma ba kungiya bace yo ainihin fi kowa kyamar kungiya mun fi kowa kyamar kungiyanci to yaushe abin da muke kyama kuma mu za mu zo mu kafa kuma wannan ita ce kawai gaskiya don a duk duniya babu masu yin wa'azi waɗanda suke fitowa su faɗi hakikanin abin da suke a kai irin mu duk duniya babu ba wasu ƴan ƙungiya ba wasu ƴan ɗariƙu sai ka samu suna da wasu abubuwa a ɓoye wanda sai tafiya ta yi nisa tukuna ko a nuna maka ko kuma ka riska mu ko duk abin da ya shafi tafarkin mu ranar gini ranar zabe ran da ka haɗu da mu nan zaka gane ina muka dosa ba mu da wata hidin ajanda a ƙarƙashin wannan muna kiran dukkanin mutane muna kiran dukkanin al'umma su dubi girman wannan manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam su dubi darajar waɗannan sahabbai su ga cewa a duk duniya akwai wani mutum wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duk duniya akwai wasu mutane waɗanda suka kai waɗannan ɗalibai nashi babu to don haka mu muka zaɓe su they are our mentors su ne iyayen gidajenmu su ne jagororinmu they are our predecessors su suka gabace mu duk abin da za mu sai mun tsaya mun dubi wa rayuwarsu take sai mu ce za mu yi ƙoƙarin kwatantawa na'am muka ce kwatantawa ba za mu iya ɗari bisa ɗari ba saboda cewa suka yi fatashabbahu bihim in lam takunu mislahum eh ku yi ƙoƙari ku kwatanta ku yi kama da su ko da ba za ku zama irinsu ba haka ɗin noma muke kwatantawa don haka gaskiyar lamari ko nuna mu za ka samu mu a duk abin da muka tashi sai mun dubi a rayuwar waɗannan mutane take ba ma yin abin da bahaushe yake kira kamar ra'aitar nas kaga yanzu littafi ne nazo zan karantar dangane da sirar annabi sallallahu alaihi wa sallam bagatatan ana sa rai zan karantar da ashifa sai aka ji na dauko wani littafi fiqh sira duk duniya ni ne mutumin farko da na fara karanta wannan littafi ya shiga cikin kasar ake harba shi a internet wannan da fadar shi professor Zaid Abdul Karim Zaid domin tun da aka rubuta littafin wane ne ma ya faɗaka hannun shi kai kan littafin ya tsaya yin nazari ya ga quality da nagartar littafin a cikin littattafan sira masu yawa sai hannuna ya kai kan shi cewa shine littafi mafi inganci da ya dace da wannan zamani to me yasa na saba wa abin da ake a ƙasar Hausa ta wani gefen shine littafin ashifa shine kakannin mu suke karantarwa da watan azumi musamman game da tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ni nayi karatun hadisi alhamdulillah ina iya tantance abin da yake mai kyau daga abin da ba mai kyau ba ta bangaren hadisai labarai tarihi da sauransu ta bangaren karatun boko kuma nayi karatun harkar jarida saboda haka dukkanin labarai da ke iya isowa muna da hanyoyi da muke bi mu tace mu gane gaskiyar su a cikin haka sai na risko cewa littafin ashifa lallai ne littafin yana da kyakkyawar manufa da kaunar manzon Allah da ta sa ya rubuta littafin sai dai kuma abin mamaki ya cika ainihin littafin da hadisai waɗanda ba su inganta ba ya tara maganganu waɗanda suke ba nagartattu ba ne to ba daidai ba ne kawai don mun zo mun samu ana karantar da littafin kawai noma sai mu yi kamar aitan nas dama abin da su iyayen namu da kakanninmu malaman ƙasar hausa suka sunnanta mana shine a samu ana karanta wa mutane tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan idan ma ba za ka sa wani littafi ba idan ka bi alkur'ani duk ayoyin da suka yi tarihin annabi ka zo ka tara mutane kana karanta musu da nufin karanta musu tarihi yayi daidai don haka sai na ɗauko wannan littafi sai na sa to kun ga wannan na daga cikin tafarkin salafiyanci idan ba da tafarkin salafiyanci nake bi ba kawai zan ɗauko ne wanne ne ake yi kawai sai in sa ya dace ko bai dace ba kawai sai in sa amma salafi dole ne a cikin bin manhajin salafiyanci dole kai karatu tukuna dole kuma ka ci gaba da karatu dole ka rinka bincike kuma dole ka rinka ci gaba da bincike a ƙarƙashin haka duk yanayin da ka samu kanka zaka dubi menene ya dace kai lokacin da annabi ya zauna a makka shekara goma sha uku sallallahu alaihi wa sallama a cikin tafiyar shi bai tunanin yana buƙatar dan boko ba don haka bai tura wani yayi karatun boko ba amma yana isowa Madina da ya dubi yanayin garin da ya dubi irin waɗanda zai rinka huddar diplomasiya da su nan da nan sai ya tura ɗaya daga cikin yaran shi yace ya marma zai je yo karatun boko a hannun suwa a hannun ƴan bokon turawa wannan shi yake ƙara tabbatar maka da yadda manhajin mu yake kenan yanzu duk inda muka samu kanmu kai za mu tsaya ne mu amfani da wayewar kai da ilimi sai mu dubi menene ya dace a yi don haka gaskiya muna kiran kowa ya yi ƙoƙari ya gane menene da'awar mu take ɗauke tukuna sannan ya koma ya nazari ko zai iya bi kaga dai in za ka yi aure sai ka dubi yaya ne Allah ya shar'anta wa annabi sallallahu alaihi wasallam yaya annabi ya aurar da 'ya'yan shi yaya annabi yake aure idan za ka yi kasuwanci haka idan za ka sanya sutura haka idan za ka yi kaza duk abin da za ka yi sai ka tsaya kana duba yaya annabi da sahabbai suka yi don haka akwai bambanci tsakaninmu da sauran da ke cewa kansu ahlus sunna masu aiki da Qur'ani da hadisi mu muna cewa mu ma ahlus sunna ne masu aiki da Qur'ani da hadisi amma mu muna ƙara da cewa a bisa fahimtar salaf a bisa fahimtar malaman farko wato ba mu da wani ra'ayi ba mu da wata fassara ba mu da wani tsari namu na kanmu sai abin da waɗannan malamai suka ainihin tsara waɗanda suka gabata to don haka sai suka samar da ilmomi su waɗannan malamai na farko waɗanda matukar kana so ka tafi akan wannan tafarki sai ka zauna ka yi waɗanda waɗannan ilmomin su ne za su gina ka don ka zama kana shirye da iya shirin kowace irin ta kwana ta zo maka a ko'ina ka samu kanka a kowane zamani ka samu kanka amma sauran da ke cewa kansu ahli sunna kadai suna aiki da qur'ani da hadisi ba sa nuna cewa suna bin fasara malaman farko gaskiya saboda Allah baka samun su da ire-iren waɗannan ɗabi'u shi yasa zaka ga sun koma hasali suna zargin mu suna fada da mu suna sukar mu su ne mana sharrori da kazafofi waɗanda yake ba don komai ba wai don menene za mu zo da kaza don menene mun ce mu ahli sunna ne za mu zo da kaza sai muka ce amma ba mu ce mu ahli sunna ne kadai muka yi shiru ba cewa muka mu ahli sunna ne salafiyuna mu ba mu ce qur'ani da hadisi kadai ba sai da muka ce qur'ani da hadisi da fassarar malaman farko saboda haka muna da bambanci gaskiya da duk wanda zai ce wa kanshi ahlus sunna ne kuma kai in kana da natsuwa da fahimta daga sauraron irin wa'azozin mu da karatutukan mu da irin mu'amalolin mu zaka gane muna da bambanci da mutanen da a Najeriya aka fi sanin su da cewa ɗan izala muna da bambanci ba irin mu ɗaya ba bambancin farko dai ka mu ba mu yarda da shiga kungiya ba ba mu yarda da kafa kungiya ba shi da bambancin farko da zaka fara gani to sa'annan in ka shigo kuma cikin juye ban ƙwaryata na aƙida to gaskiya muna da bambancin aƙidoji da kuma bin yadda mazhabobi da manhajoji suke muna da bambanci kaga dai mu ba ma riko da mazhaba ƙwaya ɗaya mu ce malikiya kawai za mu bi a'a mu abin da muka ce shine duk wata mazhaba gaskiya ce amma kuma gaskiya bata taru a cikin ta ita kadai ba don haka a tashi a yi bincike game da matsala kaza in aka samu shafi'iya ita ce take da gaskiya ko tafi gaskiya to a bi game da matsala kaza idan aka samu malikiya ita ce take da gaskiya ko tafi gaskiya to a bi don haka mu gaba ɗaya muna yadda da aikatar da dukkanin mazhabobin amma fa sai an duba matsalar tukuna wacce ce ta bi don haka babu wani littafi bayan alkur'ani da za mu rufe ido mu ce duk abin da ya zo da shi kawai ba abin da ya rage sai bi kowane littafi muka bude sai mu ce a sa ma'auni na ilimi a auna a ga ya dace a bi kaza ya dace a bi kaza ya dace a bi kaza dan haka ba a iya aran bakin mu a ce mana albasa me nake nufi da wannan magana ba za ka je kai ka karanta wata magana a cikin wani littafi dan ka ji wani ya ce sunna ce sai ka ce to su albani akan wannan suke ba a'a ta iya yiwuwa akwai wasu bayanan da za su hana wannan abin ya zama sunna ta yi wannan hadisin da ya zo da abin misali hadisi ne matacce ta iya yiwa fahimtar da mai littafin ya gina ba daidai ba ce don haka ba za ka ce to ai tun da kun ce ko ahli sunna ne ga sunna kaza sai mu ce a ai wannan bid'a ce don hadisi da ya zo da ita bai inganta ba misali yawo da sanda yawo da sanda da suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hamlul asa alamatul mu'min wa sunnatul anbiya yawo da sanda alama ce ta mumini kuma sunnar annabawa ce to in kana yawo da sanda ko dai mu dauka al'adar ka ce kai da fulatani ne ko kuma tsoho ne kai kwankwason ka ne gaza kake tasgadawa da kafa ta uku amma in dai da nufin sunna ce saboda wannan hadisin sai mu ce hadisin matacce ne dan haka yawo da sanda a matsayin sunna to bid'a ce to kaga kenan kai kuwa mai yiwa da kaga hadisi sai ka ce a to a tun da hadisi ne zo da shi to su albani akan haka suke kaga kenan ba a iya aran bakin mu a ci mana albasa akan komai sai a saurari to me mutanen nan suka ce sannan a cikin aqida da manhajin da mu muka yarda da shi akwai hurriyatul ra'ayi babu wani malami wanda ake kale shi a jikin wani malami wai zan zo in yi karatu anan sai na je na zauna gaban wani shehi ko gaban wani sayyidi ya faɗa min to game da kaza fa ga inda muke game da kaza ga inda muke to mun koma ƴan kungiya ko dariƙa kenan amma mu abin da muke cewa shine duk wanda zai bayyana a kujera irin wannan zai karantar zai tara jama'a zai fuskanci duniya to ya tabbatar ya da hutukuna a cikin ilimi don haka ya san duk abin da zai faɗi zai faɗi a madadin kanshi ne tun daga nan duniya har lahira amma ba zai faɗi ba ne ya koma kuma yana nufin cewa wane ne ya sa shi ya faɗi don haka sai ka ji mun ce mu a cikin da'awa da aƙida da manhaji ba mu da wani wanda yake mai gidanmu ne yadda ka ganni din nan haka to duk duniya ne kadai nake ba wani wanda yake shine shugaban wata kungiya da nake akai don haka in zan yi wannan karatu sai na shawarce shi ko ne kaza don haka sai ka ji kafin ka zama bayyana haka sai da na shirya tukunan na san cewa abin duk da zan karantar ba na shakkar shi ba faruwa nake da karatu ba amma na faɗin gaskiya ne don haka in ka san baka shirya ba dan wa'in wa'in ne kai to kar kai da'awar salafiya ko ma kai ta kungiya kaza ko kuma ko ma kai ta dariƙa kaza amma ad-da'watu salafiyya to tana buƙatar ka da hutu kuma ka shirya ma kanka da kanka kuma ka san cewa duk abin da kake faɗi a madadin kanka ne kake faɗi ba a madadin wani ba domin dama ba wani ne ya zaunar da kai ya faɗa maka ba amma in ya zama da wani ne ya zaunar da kai ce to ga abin da zaka rinka cewa game da kaza ga yadda zaka ce game da kaza ga yadda shi yasa ba ga idan lokacin siyasa yayi kowa yana son ya zo ya faɗa wa albani shi ga abin da yake so sai albani ya ce wa dan haka sai dai kowa ya sa ido to bana ba a san me zai ce saboda tsayayye ne da kanshi ma'ana ba ya jingina jikin wani bane yana tunanin wani ya zo ainihin ya faɗa mishi to daga cikin lazimin kasantuwarka za ka yi da'awar salafiya ko haka kuma za ka tsayi da kanka akan abin da za ka ci da abin da za ka rayu kar ka sake wani ke ci da kai kar ka sake wani ke gina maka masallaci kar ka sake wani ke gina maka makaranta don ba haka ba ƙarya ne ba dai da'awar salafiya ba don in ka zo za ka yi da'awar kana nan wani abin zai zo ya karo da wanda ya gina maka makaranta ko masallaci kowaye a duniya shari'ar musulunci haka take kamar ka tafila ce in ta taho za ta tura kunama za ta tura gwano haka in saniya ce a gaban ta za ta ture idan limami ne fa ture shi za ta yi to da'awar salafiya ita in ta taho wajen faɗin gaskiya da bayyana matsayin da take ba ta shakkar kowaye a duniya to kaga ko an wane ya gina maka masallaci ko makaranta gobe sai turo ɗan kwamiti ya ce to ya kwace masallacin shi jibi sai turo ya ce to ya kwace makarantar shi don haka sai ka ga mun haƙura da talauci sai ka ga mun haƙura da makaranta ko yara take sai ga mun haƙura da masallaci ko ɗan yara masallacin da muka fara wannan da'awar yau kusan shekara talatin da ta gabata a muciya mutane suna jin kasusuwan da ke fitowa sai suna ɗaukar wani ƙaton masallaci ne in ka ce musu aga kamar girman masallacin ko abokan mu a maka in ce musu masallaci na fa mutum 60 ne yake dauka sai su ce a haba da Allah shi ne wata rana wasu sun zo daga Riyadh sai nace duk karatuttukan nan da kuke ji eh duk karatuttukan nan da kuke sa a internet eh kun ga inda ake yin sai ce a haba haba ce wannan ha haba wasa ne ha da Allah in je da nuna musu masallaci nace wallahi duk duniya iyakar shi ke ce ni ce ta karatu shi shi muke da shi shi su ce to wa nace ba mu da halin yin wanda ya wuce wannan shikenan kawai to in wani ne sai ga cewa to kamar shi kamar mu ya ba za mu samu kaza ba to in kuka tafi neman kaza din karshen ta wani ya sato wani ya murdo sai su su gina muku to in kuka yi wa'azi kuka ce barawun gwamnati ma satowa kaza ba sai to ala ba sai halan kuma abin ya zama cin mutunci kenan abin ina fata an gane shi yasa sai ku ga nan yanzu mun zauna mun yi wa'azin mu lafiya lau sai dai wanda ya haɗu ne yana so su iya ka an rauran nan na ji an yi buji buji da mu kala abin ba ba sani ba sabo wani ce ina da za ku haka za ku haƙuri da mu shi ke nan shi ne hurriyatul ra'ayi Allah madaukakin sarki ya taimaka Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gina masallaci a Madina ya samar da kyakkyawan zumunci da alaka tsakanin muhajirai da ansarawa sa'annan kuma sai annabi ya dubi akwai wasu miyagun mutane waɗannan mutane su ne yahudu da nasara sai annabi ya ce to a jawo su jika don an san mutane ne masu karya alkawari mutane ne masu cin amana mutane ne masu munafunci masu tashin tashina sai annabi ya ga a jawo su don ya zama an ɗaure su da wata hujja ta yarjejeniya yadda yake ba yadda za su iya yi sai dai su zauna lafiya ko kuma su tashi ko kuma in sun saba to shikenan su ga sabani annabi ya jawo su yi alƙawari da su banu tainuqa'a banu nadir da kuma banu quraiza mun ji yadda ta wanye tsakanin annabi da banu qaunuqa'a annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kore su sai suka yi ƙasar sham gaba ɗayansu amma banin nadir wasu suka yi ainihin khaybara wasu kuma suka ainihin yi kasar sham na fata an gane to kamar yadda na gaya mana wannan dai dama na daga cikin tarwatsa su da Allah madaukakin sarki ya alkawari cewa Yahudawa ba za su taba samun wani wuri nasu na kansu ba da haka duk inda suke a tarwatsa suke a duniya to sannan sai kuma Banu Quraiza muka ji cewa in Allah ya so in muka je karkashin bayanan da suke magana saukar da shari'o'i to za a zo a yi magana dangane da yadda su kuma ƙarshen su ya zo Allah madaukakin sarki ya taimaka bayan ratsewa da muka ɗanyi muka tattauna matsaloli masu yawa a karatun da ya gabata a jiya a yau sai malam ya ce alfawa'idu min hadha al-maqta'i min as-sirati an-nabawiyya fa'idoji da ke cikin wannan yanki na tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan ba ku manta ba ya kasabta darasin kashi uku ne kashin farko gina masallaci ya mana tarihin shi ya fitar mana da darussan da ke ciki kashi na biyu hada alaka ansarawa da muhajirai ya karantar da mu ya faɗi darussan da ke ciki to kashi na uku kuma shine yarjejeniya da rubuta constitution tsakanin annabi sallallahu alaihi wa sallama da yahudawa wanda samar da wannan constitution shi ya samar da yanayi wanda yake na lumana da kuma ba da yancin kowa ya yi addini shi ba tare da wani ya hana wani ba waɗanne darussa ne ke cikin wannan yankin to sai malam ya ce al'ula fa'idar farko min hadhihi al-mu'ahada allati katabaha ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama ma al-yahud ندرك أن الإسلام تشريع كامل فهو كما نظم علاقة المسلم بربه فهو أيضا ينظم علاقة المسلم بأخيه المسلم وعلاقة المسلم بمن معه في المجتمع سواء داخل المجتمع الإسلامي أم خارجه ما لن يتي الفائدة الأولى fa'ida ta farko ta wannan bangare na tarihi min hadhihi almu'ahada daga wannan yarjejeniya allati katabaha ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama ma al-yahud wanda manzon Allah ya rubuta ta tare da yahudawa mudriku anna al-islam tashri'un zamu risko cewa shi fa musulunci to kafa shari'a ce kamilun cikakkiya musulunci kafa shari'a ce da shari'a cikakkiya ma'ana abin da ake nufi musulunci ba shi da naƙasa ku fahimta musulunci ba wani bangare da za a zo sai a ce kash musulunci ba shi da ta cewa a nan duk bangaren da aka shiga to musulunci yana da shari'a a wurin don haka shari'a ce complete package amma kaga addinin annabi Musa da ya zo da shi to ba cikakkiyar shari'a ba ce don haka ta yi amfani ne zuwa wani zamani ga kuma wasu mutane da zamanin ya wuce sai Allah wucewa shafe ta sai aka zo da wata sabuwar shari'a wadda take da sassauci ga wasu abubuwa akan waccan da ta gabata ita ce shari'ar annabi isa annabi isa yace a cikin alqur'ani wa uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaikum na zo ne don in halarta muku wasu abubuwa da aka haramta muku kenan ashe a cikin addinin annabi Musa an haramta wasu abubuwa ne saboda a horar da Yahudawa ba don shari'a ce dindindin ba da annabi Isa yazo sai ya zo da halaccin waɗannan abubuwan ita ma injila to doka ce wadda ta zo ne ga wasu mutane don wani zamani waɗannan al'umma wato waɗannan generation suna wucewa sai ta zama ita ma ba ta da relevancy ba ta da dacewa da cancanta ta ci gaba ina za ka fahimci haka a cikin injila akwai mas'aloli masu ɗimbin yawa in suka taso game da harka aure injila ba ta ce komai ba a cikin injila idan mas'aloli suka taso da game da harkar kasuwanci bata ce komai ba game da harkar ibada bata ce komai ba game da zikirori bata ce komai ba shi yasa in baka manta baran nan da nazo da red letter edition bible wannan bible wanda yake da rubutu da jar tawada na ce maka iyakar jar tawada suke nufi da cewa ita ce magana Allah to duka duka fa in ba za a ware ko bai wuce shafi 50 ba na bible a babban bugu kenan kenan dan musulmin littafi ne zai zama asalin maganganun Allah kenan in ma fa ya zama waɗannan ba su taba su ba amma in ya zama sun taba su fa to waɗannan za su zama ba su da ainihin suna dacewar a ce iyakacin su ne magana Allah to mukaddara ba su taɓa su ba a yadda suke haka suka fassara su to me kake tunani ya jawo suka yi ta waɗancan rubuce-rubuce saboda su cike wani abu sannan kai ka rinka sauraron filin tambayoyin addinin kirista da rediyo najeriya kaduna ke gabatarwa za ka ji matsala da dama in ta taso sai ka ji fastowa ce to ni abin da nake gani mr yohana ka je dai ka yi abin da ka ga ya dace saboda littafi mai tsarki bai tattauna game da wannan matsalar ba sai dai kawai ga abin da sai ka wata jumlar magana sai ce kaza amma game da ita wannan maganar fa babu ya ji ya dauki yarinya ya yi mata ciki shin aure za a daura ko zubar da cikin za a yi ko kuwa za a bari sai ta haihu sannan a daura aure menene abin yi sai ka ji ya ce babu wata fatawa amma kaga wannan fatawar tana nan burjik a cikin alqur'ani tana nan burjik a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kasuwanci ne ka gane cewa mutum ya ha'ince ka ya siyar maka da akuya cike da nono sai ka je ka matse sai ka ga nonon ya lankwame in ka tambaye shi me littafin ku yace babu abin da yace amma alqur'ani fa ya faɗi hadisai fa sun faɗa da wannan ne za ku ga abin da ya sa muke rikici kullum da kiristoci in magana ta haɗa mu da su idan magana ta haɗa mu da su sai su ce mun cika tsaurin addini komai sai mu ce addini komai aka zo sai mu ce addini komai aka zo sai mu ce addini saboda su a cikin nasu addini ko babu maganganu game da waɗannan abubuwan idan ka aje gemu in kana da oga a ofis in kirista ne sai ce wai kai da zaka dan rage gemun bane haka ka bar abu biyu haka in ka ce mishi addini ne sai ce wannan din ma addini ne eh addini ne yace wasrul lahi annabi ne ya faɗa haka wani yaya wadan ka ne ko dan kanin ka kasa ne haka sai ka ce a addini yace a addini yace eh sai ka ce addini ne faɗa haka sai dauka to kai komai na addini ko kun fahimta jama'a a makaranta idan kai malamin makaranta ne ka yaro yana rubutu da hagu sai ka ce mishi a'a da dama zai rinka rubutu in yaro ka matsa mishi je kai ka wurin headmistress headmaster ko headmistress ka matsa mishi sai rinka rubutu da dama sai ka ce saboda yin rubutu da dama shine addini sai ta ce a yanzu addinin ku har ma hannun da za a yi rubutu eh ya faɗa idan ya sawo riga wadda bata dace ba kace wannan kalar rigar bai dace namiji ya sa ba ce a addinin ku ya faɗa haka eh addinin mu ya faɗa haka su gaba ɗayan addinin su ba complete package bane na rayuwa don haka yadda ya dace a fassara addinin musulunci a wurin mu shine addinin musulunci islam is the way of life hanyar rayuwa gaba daya wadda ta hada spiritual social economical political ma'ana ibada addini ce siyasa shugabanci da biyayya shugabanni addini ne